إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahlus sunna al jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na sha'ban hijira shekara 438 wanda ya dace da 24 ga wata na biyar shekara 2017 a yau inshallahu za mu yi darasi na goma a cikin littafi alwajiz fi aqidata salaf salih darasi na goma inshallah za mu tashi rukuni na biyu daga cikin rukunan imani wanda cewa haka ce rukuni kenan gimshiki a hausa wanda gini bai tsayawa sai da shi to da takwas mun ganin da kowa gani anan da yadda an ce mun gama hatsa wanda gani ba da sayan da mun da kowa gani na da mishi da bakwai ne an samu mun tambaya ha ko wanda ya gani ko ji labarin ga wanda ya gani ran laraba mun samu ba yanzu amma da sayan saudiya yau da takwas ne mamu da sayan da magani nan kowa gani kuma cigiya ha ko wanda ya gani ya sanar da mu kayan na alamishi kenan za mu yi magana kan kenan rukuni na biyu daga cikin rukunin imani akan gimshiki an ce gimshiki kenan abinda gini bai tsayawa sai da shi wannan shi kuma kenan imani wannan guda shidda na rukunin imani daya an aka rasa babu imani magana kenan ya ce al'imanu bil mala'ika imani kenan yarda da wata halitta ta mala'iku ya ce al'imanu bil mala'ika huwal imanu bi wujudihim imanan jaziman shi ne imanin da mala'iku mana yarda da cewa akwai wata halitta ta mala'iku kuma wannan imanan jaziman kana mai imani yanke wanda la ta tsaraku ilai shakkun wala raif imanin da babu wani kokonto ko wani ƙarƙar ko ta baba a kan tabbatar shi korin ka yarda a yanke gaba ɗaya ɗari saman ɗari ya ce ƙalar lahu ta baraka wa ta'ala amanar rasulu bi ma'un zila ilayin rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli zuwa ƙarshen bayani a wannan aya ta ƙur'ani ta bakara ko mu ce ƙarshen bakara Allah subhanahu wata'ala ke ba da labari cewa amanar rasul manzo sallallahu alaihi ya yarda ya yi imani bima unzila ilayhim rabbi da dukkan ya yarda da dukkan abin da aka sabkar zuwa gare shi wanda ya zo daga wajen ubangiji shi ya yarda wani muminun haka su ma mummunai sun yarda da dukkan abin da aka sabkar daga wajen ubangiji kullun kenan da manzan da su masu imani amana billahi wa mala'ikatihi bayan yarda da dukkan abin da aka sabkar annabi ya yarda ya yi imani da dukkan abin da aka sabakar mushi haka masu imani sun yarda sun yi imani da dukkan abin da aka sabakar mushi ya ce kullun kowanne da manzan da su masu imanin amana billah sun yi imani da Allah ko ya yarda da Allah wa mala'ikati da mala'iku na Allah wa kutubihi da littattafai da Allah ya sabkar wa rusulihi kuma sun yarda da manzanni na Allah nan maganar kalma ta mala'ikati yarda da mala'iku faman yunkir wujudul mala'ika faqad kafar duk wanda yayi musun yayi musun yarda da halitta ta mala'iku faqad kafar haqiqa tabbas ya kafurta liqaulin Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wannan magana ta kafircin shi saboda faɗar Allah mai girma da buwaya wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce ma Allah wa malaikati da malaiku na Allah kenan kin yarda su haka ya ki yarda da kutubihi da littattafai da Allah sabkar wa rusulihi ya ki yarda da manzanni da Allah ya yi ko wal yawmil akhir ko ya ki yarda da rana ta karshe wadda Allah subhanahu wataala zai tattara bayi a wuri guda don hisabi duk wanda ke ne kafirce wa'annan abin da aka jero kada wani ga cikin rukunin imani wani babu imani da Allah da mala'iku da tawai da manzanni da nan kenan abu ɗaya saura kurin na imani kadara ko wanda su rukunan imani guda biyar a nan ya jero imani da Allah da mala'iku da latattafai da manzanni da ranar lahira to duk wannan wanda ya kafarce musu faƙad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya yi ɓata-ɓata mai nisa kenan ƙin yarda da su kafurci magana kenan sai yake cewa fa ahalus sunnati wal jama'a su ahalus sunna wal jama'a yu'minuna bihim ijmalan wa tafsila sun imani da mala'iku a jumulce mala'iku gaba daya haka da irin bayani dalla-dalla ya ci misali jibril wani sarafil mai kula da ruwa mai kula da wani abubuwa na daban-daban sun imani a jumulce da mala'iku gaba daya haka kuma a rarrabe ijmalan fi mallam musamman imani kun da mala'iku wanda ma Allah bai ambaci sunansu ba wa ma ya alim junta rabbika illahu Allah kada ya san mala'ikun shi akwai ba ambaci sunansu ba balle ka san su wa amma tafsilan da yace maka tafsil fi man sahabi dalil mimman sammahu Allah wa rasuluhu wanda yace tafsil mala'ikun da labari ya inganta dalili ya inganta mimman sammahu Allah rasul wanda Allah ya ambace shi da suna kaza sai cikin Qur'ani ko yazo a sunna manzala ya ya malaika ka sunan shi kaza ire-iren wannan ya ka misali ka Jibril al-muwakkal bil wahyi kamar malaika Jibril wanda yake kulawa aka bashi kulawa da bangaren wahayi wa Mika'il al-muwakkal bil matar kaman malaika Mika'il mai kula da bangaren ruwa wa Israfil al-muwakkal bin nafs fi sur da malaika Israfil wanda aka ba kulawa da kawan tashin kiyama iya nan a bakin shi a rike annabi ce ya daga kunne ya sura ya surara kurin kurin shi yanzu saurare yake kurin a ce buza kunya buza sai manzo Allah yake cewa kaifa an'um wasabar karin mutakarun bi karni manzala ka ta ina ni ina nutsuwa ina ni ina nutsuwa shantakewa alhali mai kaho kahon a bakin shi ya dora a baka kurin a asaga yantatar ya surara kurin yanzu kurin jira yake busa kunya busa shi ba ruwan shi kurin kaho a bakin shi jiran umarnin busa kunya busa kowa mutu to wannan shine kiran aka kulawa da busar kaho wa malakil maut da malaika na mutuwa al muwakkal bi qabd al arwah wanda aka ba kulawa da dokar rawuka wa malak wa malak wa malik khazin khazin an-nar da malaika wanado ya malik mai suna malik wanda aka ba shi kulawa da gadin wuta wannan sunan malaiku kenan wanda suka tafsilan kina irin mala'iku da aka ambata sunansu rairan wannan to kenan take kenan arsunan jama'a sun yarda da mala'iku a jumulce haka kuma a bayyane irin da aka kayyade aka ambaci sunansu yace wa ahlus sunnati wal jama'a yu'minuna bi wujudihim ahlu suna da jama'a suna masu imani da yarda akwai halitta ta mala'iku wa annahum ibadun makhluqun sun yarda da mala'iku wasu bayi ne na Allah wanda halittatu ne halittarsa aka yi khalaqahumullahu min nur Allah ya halice mala'iku daga haske nasan hadisi ya tabbata a haka eh khuluqul mala'ikatu min nur an halice mala'iku daga haske وهم ذوات حقيقية وتحلتا تشي تحقيقا غاسو محلتا تشي سامما baba da kuna imajine a wani a wani ruhin iska ce ba a gani a halitta ce samamma da jikinta da komi wale su kuwa hafiya ba a ce wata fas ce da ba a gani wani kakari ne wanda ba a gani kun dai na bane ruhi ne kurin a akwai su samammu ne halitta ce samamma wa hum khalqum min khalqillah suna daga cikin halitta daga cikin halittun Allah wal malaikatu khilqatuhum azima malaiku halitta su tana da girman gaske minhum man lahu janahan daga cikin malaiku akwai mai huke biyu wa minhum man lahu salasa akwai mai huhuke uku wa minhum man lahu arba'a daga ciki akwai mai hudu wa minhum man lahu akthar min zalik akwai ma mai sama da hudun alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'il al mala'ikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' wa zul haqi ma sha'a ko godiya tabbata ga Allah wanda madacin samai da kansa yace ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin Allah ya sanya malaiku manzanni masu wuki wannan wukin matana wa thulasa wa ruba akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu yace iya ƙara ma wanda yaso cikin halittar shi ta ce maka akwai masu uku biyu uku hudu da wanda aka ƙarawa yace wata bata ya tabbata a sunna annan jibril alaihissalam lau sutu mi'atu janah iya da huhuke 600 shi manzan da ake cewa na gan shi so biyu na ga malaka jibi so biyu ce ya cika sasannan sama gaba daya bai ganin komai shi ya cika sasannan sama gaba daya ya ce iya da huhuke 600 jibril kenan yace wa hum jundun min junudillah mala'iku wata runduna ce daga cikin runduna ta Allah qadiruna ala tamassul bi amsal al-ashiya an ba su wata iko suna da ikon kamantuwa da wasu ababe halittu mutan su daban su zama halitta kaza وتشكل باشكال جسمانيه su shiga su sufana wata halitta kamar halitta mai gangan jiki ga halitta ce ga ta ana kama ta ana yi ganin ta ana yi kama ta haso mata ka ta zai halat Allah ta yi azanin Allah biya Allah gwalgwadon halin da Allah ya ba da uzinin su zamanto misali a nasarar ga malaka jibril ya zo annabi iya zama cikin sahabbai kowa iya gani ido na gani ya zo a siffa ta wani balarabe bako a madina ganin a wancan zamanin kowa san kowa wata san ganshi ya zo ga bako ya zo duk garin da auren babu da san shi alama bako ne amma abin mamakin bako ya kamata a gashi cikin kaya sun yi jajjawar ya yi furtutu gashi ya furzuzu sai gashi cikin kyakkyawan fararen kaya fes gashi limus ɗin gashi bakin kiran kafiri fes bai alama wannan bulaguro wani abu a cikin shi babu ina zai daga ce a cikin jirgin sabko ko a mota kilmatin sabko a lafiya lau ba sabon zama amma kuma bai alama wannan bulaguro shi za a yake kallon an mamaki ga jiba shi ma amma akwai mamaki da kallon shi ma ba ku haka ka ƙa'ai nan zawaye da kamata mutane da kun ya zo zamana ana kallon shi yau ana tambayo na muke muna kan imani kaga nan kowa ganshi na biya ganshi sabai sun ganshi kaga wannan kenan a wannan hili irin hanga zai zo zai ka ziyara ya zo ya kada ana suna hira nabi an ta mai iya zawwa da sifa ta ta dihiyatul kalbi Allah shi azumin azumin zuwa sulhu azumin zuwa sulhu kana ta da dihiya ce ba dihiya bane ba malaka jibril ne dan dihiya ce mutun da kyakkyawa kai kyakkyawa kama to an ce malaka jibril ya zawwa sifa dihiya dihiyatul kalbi ya zama da kasuffa shi annabi hira annabi kamar mutum ya kama ziyara suna hira ka to kiran wannan suna zawwa irin wannan kama ce to suna irin shiga yace shigar da Allah ya dace su su yi ta wa hum muqarrabuna min Allah wa mukarramun su malaiku makusantan Allah ne abin karramawa wal malaikatu la ya'kuluna wala yashrabun malaiku ba sa ci ba sa sha halitta bayan ta bacci ba ka cika ya wutsari ka sha ka ya wutsari wala ya mallun ibadatar Allah ta'ala ba sa kosawa wajen ibadar Allah wala ya fitarun kuma ba sa yanki ibada kullum suna cikin bauta ba sa yankewa wala ya ta'abun kuma ba sa gajiya haka ce ba mutum mal da ta'ab wannan kai kai ka gajijina ga abuwa suna maka wahala ka sallah raka a kaza ko ta ruwa kaza shin ta man kun a kun abu gaji kun kun gaji kun ga kosa kun ga kosa mana ya gimshe ka to duk wannan ba sa kosawa a bi ishe su bangaren ibada ba sa kosa ibada kun ba sa gajiya wajen yin ta kuma ba sa huta ba sa yanke sam kullun ciki ibada suke kullun ciki ibada ba kosawa ba yankewa وتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام kuma da yakwana siffanta su wajen kyawu da kawa da kumya da tsari duwanda suna ya cikin siffon da yakuna wani mala'ikatu ya katalifuna an albashar bi annamu jubilu ala ta'a wa adam al-isyan su mala'iku sun saba ma mutum dan adam bi annam domin su mala'iku jubilu ala ta'a an halice su akan yin da'a ga Allah su musan ba ba da musayan ba san masabawa su da man dabi'a su ta dace kuran ba sa sabawa Allah khalaqahumullahu li ibadati wa tanfidh awamir daman Allah ya halice su kurin dan bauta da zartar da umarnin Allah umarnin shi qala ta'ala anhum Allah mai girma da buwaya iya bada labarin mala'iku ya ce wa ƙalu ta hadar rahamanu walada subhana bal ibadun mukuramu kahure suna cewa ai Allah mai rahama Allah mai girma da buwaya ya ɗauki wani ya ɗauki wasu a matsayin ɗa wasu na cewa isa ɗan Allah wasu ce uzairu ɗan Allah wasu ce mala'i mala'i mala'i kuma natulla mala'i kuma ɗin Allah ne mata suke can to shi sun ce Allah mai rahama ya ɗauki wani ɗa subhana tsarki ya tabbata ga Allah game da da bal kenan ba magana da ya bane malaku ibadu mukarramun bayi ne na Allah wanda Allah yake karrama su bayi ne abin karramawa ba iya bane na Allah la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malu su malaiku ba sa rigaye wajen hadin magana daga Allah ba sa rigaye kenan he abin da aka ce za su ce ba sa karam shiga ba sa kaɓa ta magana kuma su suna masu aikata umarni na Allah wani bi amalihi ya amalu ya alamu ma bayan aidihim wa ma khalfahum Allah ya sa abin da yake gaba da bayan ya sa yasa suke ciki da wajen Allah wala yashfa'una illa liman irtada kuma su mala'iku a karan kadin matsayinsu ba sa ceton wanda suke so da karan kansu sai wanda aka yarda musu su cece shi wahum min khashiyatihi mushfiqun kuma su malaiku suna masu kaskantar da kai game da Allah shi sifofin malaiku a wannan aya ta al-anbiya aya ta 26 zuwa 28 sai kuma bayan wannan yace wal mala'ikatu yakhshawna Allah ta'ala wa yakhafun mala'iku suna tsoron suna kaskantar da kai ga Allah suna tsoron Allah wa yusabbihunahu laylan wa nahara suna tsarkake Allah dare da rana wa yutufuna bil baitil ma'mur suna tawafi yanda mutane aka dora mana ko muke tawafin Ka'aba su kuma mala'iku suna tawafin baitul ma'mur yanda Ka'aba take a nan saman ƙasa baitul ma'mur shi a saman bakwai yake annabi ban labarin cewa a kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga su bautata ma Allah a ciki kuma su huta ba sa ƙara dawowa tashin kiyama kullum ta Allah mala'ika dubu saba'in zai bautata ma Allah a cikin shi kun bai ƙara dawowa tsawon rayuwa gaba ɗaya tun da aka yi shi a yanzu ta tashin kiyama kullum mutum mala'ika dubu saba'in suke bautar Allah a Betul Mahmud ya ce wa huwa fi sama'i sabi'a Betul Mahmud yana saman bakwai sai yake cewa wani mala'ikatu a sanafin kasira mala'iku kaloli daban-daban iri-iri ne minhum almuwakkaluna bi hamal al'arsh akwai wanda aka ba kulawa da daukan al'arsh wayan al'arsh da baka fakon yau samaniya ko wayan al'arsh da baka fakon suna daukan al'arshin Allah gobe kiyama mala'iku takwas wanda mun karanta ruwa anan cewa mala'ikan guda da annabi ya ce an ban uzun baku labarin daya daga cikin wannan mala'iku wanda girman shi haka ba ga ba gama girman shi haka gaya mana kudin dan wani wuri kudin daga hata kunne wannan zuwa ka hada ta hiyar shekara 700 kuma saura Allah wa'ala wannan shi mana shi ne annabi wannan ne kadai aka ba shi uzunin ya gaya mana kudin saura Allah kadai zan kayan shi kudin wannan hata kunne zuwa ka hada na bice ba daya ne bai kai daya guda ma'ana ka to shi ne shi na shi anan kadai ta hiyar shekara 700 ce ruwa ta inganta kan haka ya ce wa minum almuwakkalun bil wahyi akwai wanda aka ba kulawa da isar da wahayi wa minhum almuwakkalun bil jibal akwai mala'ika mai kula da duwatsu wanda a nan lokacin da manzo Allah sallama ya je Taif wanda ya tabbata ya je Taif garin garin garin Makka ya tauri yake tsammanin zai samu karbawa daga mutanen taif ya yi je garin taif a shi gidan jiya damar ganin ƙwarai shawar duk kai ɗaya ne sun tura can ma sun yi bayani sun ɓata shi sun ɓata addini iya zuwa a gama shi da yara 'yan duniya na gari suka mai da ake defile aka yi ran aka yi sahu iya zauwa kurin jiwa radadada radadada radadada radadada jiwa kurin ake ya ce ya zo wani rikar manazil a nan ya suma daga baya ka hankali ya hankalin shi hauta ce can daga baya hankalin shi kawo ya san ma ina ne yake ya ce yana daga kai sai ga mala'ika jibril a sama ya mai sallama ya muhammad ya amsa sallama ya ce ga muna tare da mala'ika na duwatsu ya mai sallama na kan duwatsu ya ce Allah subhanahu ta'ala ya aiko ni zuwa gare ka Allah ya ji irin amsa da mutanenka suka baka kan kiranka Allah ya ji irin amsar da suka baka da amsa ta mace ce karin da'awa ta tauhidi da ya yi kan wani abin ne kwara wani wulakancin can maka san mushi nan ya taho tahiyya mai tsawon gaske amma gidan jiya da ta tsakanin da ya yi kusa kilo 200 ya tahi a wannan hali ga abin da samu ya ce Allah su wata'ala ya yi ji irin amsa da mutanen ka suka baka amma yanzu ni mala'ikan duwatsu ne Allah ya ban uzini in kana so in doko a shabayin duwatsun suka san maka wani kewayen in doko in zuba a garin ta'i gaba daya kowai mutu kurin ka haɗi in yi kurin ka haɗi kurin zata da shi Allah ya kurin kurin ina bin umarnin ganzu ya abin da ka ce iya cikin jini ya ce a'a ina bukatar ina fatar in su ma ba su amsa ba a samu a cikin ɗiyansu juriyarsu in za su taimaka ma addinin Allah annan bai bukata ba kaga wannan mala'ikan duwatsu ne kuran ga sunan kurin kansa ɗauko su kurin azaba musu ya ce kenan akwai mai kula da duwatsu wa minum sai masu tsaron akwai hasantar janna hasantar nar akwai hasantar janna hasantar nar sai mala'iku masu gadin aljanna kuma akwai masu gadin wuta su ma daban sana sunan daban-daban kowa da aikin shi masu gadin aljanna masu gadin wata kone daban ne wa minhum almuwakkaluna bi fil a'mal ibad akwai mala'iku wanda su kurin aikin su kulawa da aikin ka ma lafiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan mala'iku su kurin suna nan suna kulawa da aikin bayi su ake su kenan kurin raqib atid wa minhum almuwakkaluna bi qabdi arwah almu'minin akwai masu kula da daukar rai za a zo da mala'ikan mutuwa su a rikiya ne kullum suna nan za ana ɗaukowa a meka hannunsu su su yi sama shi ya gishin karɓa kurin iya karɓa ya ƙare shi mala'ikan mutuwa iya karɓa ibta wai da manzo Allah ya ce bai yi hannun shi ya yi meka hannun wani mala'ikun su za su yi sama da shi in ma a buɗe ta ɗaya ta biyu ta uku hudu biyar shida bakwai ko kuwa a ƙi buɗewa haka dai su suke ɗaukar su yi sama da shi wani a buɗe ya hau da lale da addu'a ta mala'iku daga ba a maido a yi tambaya wani kuma ana sama ta ɗaya za a rihi a ce ba kowa Allah kiyaye wannan kowa da irin aikin shi wa minhum al-muwakkalun bi su'al al-abd fil qabr akwai wasu mala'iku su kungur an ba su kula da su tambayi bawa a kabari man rabbuk madinuk nabiyuk wannan shine Qur'an addininka anna ubangijinka addininka annabinka addininka wannan sune aka man tambayoyi shikenan kuma za su zo shi ma duk ya dace da halinka da masu zo maka akwai mazawa cikin kyakkyawar siffa na rahama kenan akwai mazawa cikin mummunan siffa na azaba sun wani ɗaukaran haka ne ɗaukar rai akwai na rahama ɗaukar rai akwai na azaba ɗaukar tambaya ta kabarin akwai na rahama haka kuma akwai na azaba Allah mana katari da na rahama ɗaukar rai haka cikin kabari ya ce wa min man ya stagafirun da mominin wa salluna alaimu ayyunan akwai waɗanda suke neman gafara ga masu imani suna musu addu'a Allah a cikin sutar gafirin Allah ke magana cewa allazina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa zakabiruna allazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فكفر الذين تابوا تابوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم قوم أيها الأبار الذين يحملون العرش ونسكي لكد العرش من حوله كان ده ما سدوك العرش قبات ده ملكون سكي جيه العرش suna neman gafara da lazina amanu suna neman gafara ga bayi masu imani suna kiran Allah da ya bana rabbana wasita kullu shay rahmatan wa ilma ya Allah rahmaka da ilminka ta rubuci komi faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilak ya Allah ka gafarta ma bayi wanda suka yi tuba wattaba'u sabilak suka bi hanyar ka kaji bi suke dan bin hanyar Allah ne sai ta wannan adda wannan adda dan bid'a same ta shi bai bi ta Allah ba ta wani bi Allah kiyaye wattaba'u sabilak ke sana addu'a ga mai bi wannan allazin tabu wattabu sabilak to waqima azabal jahim Allah ka kare su daga azabar jahim don wani dona addu'ar mala'iku ga masu imani rabbana وأدخلهم جنات عدن لكي وأتهم مثلا من أبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا الله كسن ياس الجنة جوا ada suke ada suke suke basu imani wannan ada ce ta malaiku masu dauka al'arashi da sauran malaiku suke gaba al'arashi Allah ka sanya su aljannal zama alati wa atahum wadda ka musu alƙawarin ta a duniya wa masala min azwajihim min abaihim azwajihim da duk wanda ya gyara aiki na uwayensu da diyansu da matansu da diyansu zuriyarsu shi yasa kenan kaga aljanna iyanka matarka da uwayenka saboda karrama dan aljanna a ƙara mai jin daɗi na wurin ciki mata wa man salaha ya ce ba man salaha eh alladhina amanu wa tabattu zuriyatuhum cewa Allah ya ba mu labari ko cikin wannan ne turu ne walladhina amanu wa tabattu zuriyatuhum imanin ko alqalam bi zuriyatuhum can ma Allah ba ya ce alladhina amanu wa tabattu zuriyatuhum imanin wanda suka imani su zuriyar suka yi bitar imani kenan in dai su na kware ne uwayenka matakka ɗiyanka in dai sanar imani ko da ba su aiki irin naka ba su daraja irin taka saboda ajiya ma daɗi a karma na aljanna sai allah ya kai uwayenka da ɗiyanka da matanka wurin daraja ka ƙololuwa haka iyayewa matakka ta higa ya ka bita haka za a yi ɗaya ne haka mata kan ta yi ka karamci a wajen Allah sai kai ka can kai ma ke a takace ne meye a nan Allah subhanahu wa saboda Allah subhanahu wa ta'ala saboda karma yan aljanna da jiya mata dadi ba a raba mutum da ɗiyan shi da matan shi da uwayen shi in dai suna imani to Allah zai kai wani uwayen suka yi daraja ya kai ɗiyan ɗiyan suka yi ya kai uwayen matar ta yi a kai mijin mijin ya yi haka ake kuma me yan kai kan kasancewa a cewa akwai akwai matsala ko ta na kasa a ce kai a aljanna ta sama matakka a can kasa ko babanka a can kasa akwai matsala akwai irin kasa dan a zamtu kai kai rayuwa cikin nutsuwa ba matsala sai aka gama maka so gaba da wuri guda a kai ka darajar su eh inda ta masala ya cama in dai su na kware ne kiran ba maganar mushriki wanda a in dai na kware ne ana maganar daraja ce ta ka tai ta su shine ya daga na kasa zuwa wajen na sama yace kenan can dai karshen adda da kenan na wakin sai ta wanda sai ta yi manzo kaza himta zuwa karshen ayi shi can dai wannan ayi tana kantar da mu cewa kenan Allah ya mu labarin mala'iku suna neman gafara ga masu imani suna roƙa musu aljanna yace wa yu'inu kuma suna musu sallama mala'iku suna wa masu imani sallama wa minhum man yashhaduna majalisul ilm wa halaqatul dhikr daga cikin mala'iku akwai masu zuwa irin wannan wuri annabi ya labarin cewa duk inda aka zamna a wani wuri daga cikin dakuna na Allah ana ambatan Allah sai mala'iku sun kewaye ku rama Allah ta lullube ku nutsuwa ta lullube ku kuma Allah zai ambace ku a wajen mala'iku Allah zai kawo da ku eh wannan alƙawarin Allah ne in dai an zama irin wannan wurare cikin dakuna na Allah alƙawarin Allah ne illa hafatu min mala'ikatu ku gace ta marhama wannan da alim sakina wa zakaru Allah fi man inda wannan abu hudu wannan abu guda hudu ne cikin wannan akwai wacce sai musulun in dai kun zama kan ambatan Allah za ku samu abin guda hudu lullube mala'iku kuna masu adda suke lullube rahama saukan nutsuwa kan kuma Allah ya ambace ku a wajen mala'iku ci ga wasu bayi dana Allah zai guda mala'iku ku ya karju da ku kuma can wata tana bayani irin wannan zama na ambatan Allah za a tashi magafurin Allah gafarta mu Allah gafarta mana sai yace kenan fayufunahum bi ajnahatihim suna lullube masu imani da kuka malaku suna lullube ku da hukawakin su suna lullube ku wa minhum man huwa qarinun lil insan la yafariqu akwai mala'ikan da kullun tare yake baya rabuwa da kai eh hatta kiyama za ta zo an tara kuma zuce hada ma ladayya ati zai zo dosan gobe kiyama shine mai kula ka cikin malakun ma shine dosan ka ta hada ma ladayya an kare komai an zo ta Allah hada ma ladayya ga abin da ke hannuna na taka da wani bawa ga takardun shi shi ya kara yake jikin kiyama ta dashi eh akwai mala'ika ta musabir wanda ji kula kai ya ce kenan akwai wanda yake tare da kai layi faruku bai rabuwa da kai shi mai ominum man huwa karinu insan akwai wanda yake aboki ne na mutum layi faruku baya rabuwa da kai wa minhum man yad'u al-ibada ila fi'l al-khair daga cikin mala'iku akwai masu kiran bayi na sa aikata alkhair wa minhum man yashhaduna jana'iz al-salihin akwai mala'iku wanda suke halarta ta hatta binne bayi na kwarai su je binne ka asan ka san ka sha adda mutane masu ma'adda bale mala'iku za su je binne bawa na kwarai wancan na sa'ad labari ne annabi ya tabbatar da sun zo ne ko aka labari sa'ad annabi labari har adadin malakun suka zo na sa'ad da su dai ne salim bawa ne amma mashi labari shi ma mala'ika dubu saba'in ne suka zo a saba kai nawa za su zo naka lawalan amma shi wani sa'ad annabi ya ba mu labari shi ma ce mala'ika ya zo ya bar labari mala'iku dubu saba'in sun sabako zuwa binne sa'ad bin mu'az kina akwai masu zauwa binne bayi na kwarai wa yi katilu na ma'alar mu'mini akwai mala'iku masu yaƙi su buga su kama wajen kashe kahurai kama abin da yau kan abada mala'iku sun zo su an yi da su wanda ya kamo abbas sai abbas an zo ana gadama wajen salam ya ce ni ba kai ba kama ni ya ce ni ne ma an sa gadama na bace a ba kai bane kama shi kama mashi ne aka yi mana ya kai da kama shi ɗarmi shi zai ke shiko shi wani ba shi kurin kama mashi ne aka yi shi kuma ba zai gani ba kai bane ba ba kai da kama ne ba ya ce ni ne ana gadama na bace a ba kai bane ba kama maka shi ne aka yi malayaku sun sabko malaka jibril ya sabko a yi da su malaka jibril ya zo iya tsaye annan salasanocin aka zo da abdullabin mas'ud ya zo an kashe wannan yaran matasa samari guda biyu sun yadda abu jihal su an ci cikin yara masu takaici suna labari irin wulakacin abu jihal yawon manzan allah a makka abubuwan ya ci bisare yanzu ga shi allah ka badar sai ashe su kurum su ga kuwa ba su kurum Allah Allah su kawai Allah ga masu da shi kurin ya gaba da ta zo su kurin don ana wani hayaniya da bugawa kun su nema suke ina abu jalaki abdurrahman bin auf ke cewa ina cikin fama sai wani matashi ya zo kamar iya tashi ya bige na kaci tsoho na tijo ina abu jalaki ya ce gashi can na gwada mai shi ya ce iya hucewa ya ga nabi ya zo ya ce tsoho na tijo ina abu jalaki gashi can sai Allah yana ga wannan yaran kamar tsuntsu suna tashi suna tashi cikin mutane suna kutsawa can kun yana kurin kun sun zuba shi shi ne aka zo kun san aikin tsarin badar annabi ya bada dama duk wanda ya kashe ya kashe mutukahuri kayan shi na kashi na ado in zinari in me na ado akwai kuma san zinariya kayan alfahari duk wanda ya kashe mutum kayan shi naka ne kayan da kishi an baka to yanzu an zo an kashe ga abuja a yanka shi sun bi zama guda sai ka ce yan awa ne sai aka zara ni ne wace ni ne ko wace shi ne annabi ce ka ta komin ku su ka ta komin su annabi ko ta komin ko ta akwai jina cikin ta annabi ce ke la kuma qatalu kowa cikin da kashe shi kenan kowa ke da ku tare ku kai kenan tunda kowa ya tsare shi to an gashi a yadda ya hutar da bi mutu ba kaga abdullahi bin mas'ud shi ma zo shi ma sauran shi dan shi da kada da rabin shi wani masau da ya zo kusan mutum dan kaɗan kashi aula ya cikin a cikin mutane shi ba an ce wada ba shi ya ci dan kadan ne ko dan kadan ne ibnu mas'ud sai yazo sai haukan kirjin shi ya tsaye yace ya ru ya bin ruwa'il galam kalma wa'ada ma ga wannan ya dan makiyaya ruwa'il galam makiyaya ma dan makiyaya ya dan kanana dan makiyaya ya ga ya ga wannan ya kwancan wa ya shan jini wa yace kakka ban wahala takobinka to ki za ka idani kaka ba masa ko ke ta ko mishi ta ta wurin sauri kaka ba mala taka da kita ka idan shi na shi ne cire kanshi shi ibn mas'ud kan ya cire da cire kan ya kulla yake ja yana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke iya zuwa manzala iya karanta nasiyatin khati'atin kadiba yau gata jirgin malaka jibril iya dariya sun ta annabi iya dariya malaka jibril iya dariya an zo da ka abu jihar sai ya karanta wani wani aya tun abu ya tabbata ka haka da abubuwa suke akwai mala'iku ta kashe masu zuwa yaki a je a buga da su su kama wadda ku bugu gani ya ce kenan wa yuqatiluna ma'al mu'minina akwai masu yaki tare da masu imani wa yusabbitunahum fi jihadihim ma'a Allah dan su tabbatar da wa masu imani jihadin su tare da makiyan Allah wa minhum al muwakkalun bi himati salihin wa tafrij qurbihim wa minhum al muwakkalun bil azab akwai mala'iku wanda suke bada kariya ga mutanen kwarai siyaye wani damuwa ta musu damuwa su ba a kowanne aka aka ce aka ba su kulawa da yin azaba kodin su zama azaba kodin a ba kashi ba kuma wani mutuwa ba kuma wanda suke wani malaka da rubunan ko malaka da rubunan a kowanne a wurin mutuwa ma ya yanzu bige su ana ɗaukar ana ba su kashi akwai duk wannan kowa da abin shi yawa kan magana mala'iku iri-iri ne kowa da ake shi wani mala'ikatu la da khuluna baitan fihi timsal wala suratun wala kalbun ولا يساحبون رفقة فيها درس ويتعذون مما يتأذى منهم بنو عدم عجبكم ita mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake da gumki stati wanta misali gumki kaji a tsaye stati katon gumki haka inda yake da sura zane ko a cikin katangar misali haka inda yake da kare haka wala yi sahibu nuru faƙatan fi haidars ba sa tahiya da tawagar da take taye da ƙarawarawa kasa akwai al'ada ta larabawa masu tahiya cikin daji ana samun raƙumi kamar ƙarawar da kinsa ƙararwa iya iya kyalan kyalan kyalan kyalan iya tahiya wai wannan iya sa raƙon masu ƙabin shi ya samu sun shaɗi kyalan kyalan kyalan iya tahiya aljars kenan shi ne aljars to mala'iku ba sa tahiya cikin tawaga kuma wa ya ta'azzauna mimma ya ta'azza minu banu kuma la'iku su ma suna cutuwa da abin da yake cutar da banu adam yasa aka hana idan ka ci albasa ko ta nuna ka ta masallaci ko annabi ya ce ka je masallaci domin la'iku su ma suna cutuwa kada ce ka cuce su eh da abin da maza musu aka la'iku musu na wari na wane maza a ce asa kamshi sai ka ce cikin sunna ta magabata annabi ya cika sunna an ana karatu magabata akwai tare da sabo nuna nan game da abu da sabo tare da sai ya tashi kamshi ya tashi da wani akwai akwai mala'iku suna san kamshi ba san wari iya wani zai waran mata wani ya waran baki waye a sa kamshi ka tashi a wurin suna wurin mala'iku ne sai su muka magabata ya tin al'adar sun suna ko ana darasi ana abu daga an sa tarare ya tashi tashi tarare ya tashi haka ya ce suna ta magabata mun nan mun mai shi ko na hakki a dan sa ma tashi turaren haƙi mai bayan asibitin shigo na yadda ne kuma baya kuma mu shiga mashi mu shi dai cikin sunna kuna ce iya cikin sunna mai mushkila kuma sai gusa ya ce inda da mala'ikata latar kulubaitan fi sura ya kawo ruwaya da bukari ya kawo musulmi ya kawo cewa mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake da sura وقال لا تدخل ملائكة بيت فيه كلم ولا سورة wannan ruwa ya tama da bukhari ga muslim kawo malaku ba sa shiga ɗakin da yake da kare ko sura yanwa idan kullum muka ce sura kalma ce sananna hoto sura illa abin da ya kawo mushkila ko saɓani duk da muna magana abin da ake rinjaya suwa dole abu yi zuwa a bayanin shi kasa matsayin abu asalin sura wani abu ne a suranta abu abinda annabi yana suranta abu mai rai to wannan suranta abu mai rai abinda ya samu malamai na yanzu na wannan zamanin mu na yanzu mushkilar a ci a korowi a zai idahu na khalqalla masu har gobe kiyama Allah zai ce kai mai kokoyo na a ci kai ka buza mata rai to nan sai to wannan mushkila ta magana kwatanta halitta ta Allah kokoyon Allah shin zai alaka da fotografiya wanda wani abin kamar zama ce misali mutum ya tsaya ne a bakin ruwa da tsananin hoton shi ganin sura ta fotografiya ba mai cewa ga gwanin iya wanda iya hanci wanda iya kawo na iya baki duk mai hankali ya gasu hoto ba mai ce maka wannan akwai gwanin hanci ya irin na Allah ko ko ya yi irin na Allah kai da iya rike hukur kai da gwanin iya rike su fura amma ba mai ce maka ga wani wanda ya yi aiki na Allah ya kwakwai Allah ya yi abin na Allah babu wani mana ciki wannan shi yasa wasu malamai Allah gafarta musu suka tsaya kan cewa sura in dai ba ta wanda mutum bane ba yayi kokari Allah kai irin na wannan na fotografiya bai cikin wannan wasu na ga cewa iya ciki an wani mushkilar suka samu malaman suka ce ba a yi mushkilar ake samu sai a samu matsala ta mun bangaren kaza ne a bangaren da awa ne bangaren da awa ne ba a ko kuwa a akwai bambancin video da magana hoto wani su ce a har bidiyon haramu ne har bidiyon su ce haramu ne to su masu maganin mafi yawa gaga ga darussansu ana ɗauka su masu maganin su bimbaz iya cikin masu nage da za a je ga film ke shi irin su usaimin duk ga filin musu na darussansu amma kuma nan suna magana wannan kama na ga kamata albani ta shi Allah shi kasa gauta musu iyakan wanda suke gani sura ko ci haramu ci to yanzu mushkilar maganar ya za a yi haka za a zamna shi kenan ba a filmage ba a hoto ba a komi da ya ce a ya yarda eh an za a shirin andira wannan ba lahi bace ba saboda sura ba ga da karshe lamari dai ya wakana kurin daga baya kurin yace wani gaskiya magana a ce a rike yanzu kurin ba maganar tele ba maganar bidiyo kurin a bari yanda banna take yawo ta wannan hanya to idan alheri bai shiga ba tabbata banna ko za ta rinjaye ƙarshen lamari na ga aliyu halabi al'asari alibin hassan al'alabi cikin malaman cikin majal albani ya ce shi ne horkon wanda albani magana uzun ce wannan zamani ne na ku wani kadiyar ta musamman ta zo a wani zamani gaskiya magana ta baiwa a ce a kaucin wannan talabijin taronsu kurin ku je da ruwa zamani ta kawo ku je kurin ku ganku a takashe su kowa san matsala yan uwa a yau a ce gaskiya wannan abin kurin gaba ɗaya babu kuma kashi abin na na ijtihadi na ijtihadi mas'alar na tsayawa kan magana kanta abin da ake gudun na magana ko kwana babu shi illa maganar abin da ce karshen lamarin sun ce kurin sura ta darura wani ta darura irin fasfar irin wannan ta da'awa sauransu abin da ba makawa ko kuma sai ta likita an san zama ta abin sai bangaren karatun likita an ce nan hal in ya kama da hannun ma za a zana mutum nan darura ta kawo zai ilimin sai ilimin sanin cikin mutum sanin ido sanin hanci kowa san haka bangaren a zana mutum zai sanin ainihin abin da gaugawa to sun ce bangaren likitanci wannan babu lahi kan ruwa ta neman ilimi babu lahi ko da ka zana inda hanci yake hanyar kunne hanyar waye a zana wannan bai cikin lahidan da ruwa ta kawo yan wani almuhim irin wannan ababe kurin mu kaurace mu sura wadda ba ta da fa'ida komi kurin shi ne mazu a kawa a ɗaki ana gwada wannan kurin burashi amma inda da wata bukata ta kazo ta irin wannan fala ba su biya kan wannan dalilai wallahu alam amma haka kurin ga ta bada hoto wani abu sansu sai ya ce wala tashabul mala'ikatu rufaqatan fiha kalbun wala jars wannan ruwa ce sake kawa cewa mala'iku ba sa tahiya da tawaga rufuka kamata tawaga karaban ta tahiya tawaga duk da tawagar da yake da kare ko karawarawa to an ce kare ina matsayin kare wanda aka ba da uzini shi kenan bai ciki mai bukata irin na kiwo na tsaro na kayan gona wannan kenan akwai dalili akwai bukata hatta maganar sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya rango mai kan nau'in sura ta wasan yara ɗan tsana annabi sallallahu alaihi wasallam iya ga ɗiyan sahabbai suna da ɗan tsana a cikin ɗaya fufe ta wasa hamma a gidan shi Aisha radiyallahu anha tana da armuwar a armuwar kinta hadda doki wataran ya zo iska ne ta kware sai ya ga doki da huka-huki a cikin anokin aisha ta aisha kuma doki hada huka-huki ta ce ba ka labarin doki annabi suleiman iya da huka-huki annabi ya dariya kira shi ne ake sunanta kira doki da suleiman ne ake sunanta annabi ya dariya kira ta kaga anan menene kenan kaga wannan kayan dan wasa na ƙananan abu na wasa annabi ya yi rango mai kan wa kayan wasa na ɗiya na yara haka ɗiyan sahabbai suna da haka suna da kayan wasa na ɗiya an ce ya koma kamar mata tarbiyyar tsaronsu shi da wannan kenan ƙanana na wasa wannan annabi ya yi rango mai ga ɗiyan sahabbai har ma a cikin gidan shi magana kenan ya ce wal mala'ikatu kathirun la ya'lamu adadahum illa Allah azza wa jalla mala'iku suna da yawan gaske babu wanda ya san yawansu sai Allah mai girma da buwaya ya ce ya ce ƙala ta'ala wa ma ya alamu junu da rabbika illahu wa ma hiya illa zikira da da bashar Allah ya ce ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka sai shi wani ma da ya ambata masu tsaron wuta wannan kun dan a dan tunatar da kai ne aka ambace wasu ya ce wa kada hajjabahum Allah ta'ala anna Allah mai girma da buwaya ya sa mana hijabi daga ganinsu suna nan amma ba maganinsu sai a wata hali na musamman fala narahum fi suwarihim allati khuliqu minha wanda ma shiga kan ba ma iya ganin su a cikin halittar da Allah ya halice su akan ta ta manzo ana lokacin da ai asu ma annabi da kuma kaje su ma ya da ganshi a wata sufa ta shi ta huke ya su ma annabi faduwa yi tsorata ya kai hatta ta tsorata yace fala narahum fi suwarihim allati khuliqu alaiha ba ma ganin su akan surar da aka halice su akanta walakin kashafahum li ba'd ibadihi amma Allah ya yaye ganin mala'iku ga wasu bayin shi kama ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah alaiha marratayn kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril a surar da Allah ya halicce shi so biyu a isra'il da mi'raji da yayi da lokacin da ya zo mai a lokacin zawa wahi ya ce wala ƙadara ahun nazalatan ukhra inda sidratul muntaha ya ce ya gan shi annabi kan zama ya gan shi wani jiko daban na sadar ukura wani jiko daban a wajen sidratul munta a wajen magariyar tikewa wadda bayan an huce saman bakwai aka ji ta a nan ma annabi to nan wannan abin ne yasa masu kawo wannan aya wadda kadar ahu sai Allah ne gani eh shi kuma annabi annabi ya bayani a jibril ne na gani ba Allah ba shi annabi ya magana jibril ne na gani so biran na gani akan halittar da Allah mishi a nan duniya da sadatar muntaha nan kenan an waɗi wajen da ya ganshi wajen sadatar muntaha ya ce wa ma sahibukum bi majanun wala qadara ahu bil ufuqil mubin kana ma a ce abokinku da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama nan sun dangana mai hauka kaji wa annabi aka dangana mai hauka aka ce mahaukaci ne dan ayi wasa da hankalin mutane ka shirar mahaukaci mahaukaci ne to Allah ya ce wala qadara ahu bil ufqil mubin nan ya ganshi nake nan malaika jibril nan gani na duniya ya ganshi a sasannan sama ufqil mubin a sasannan sama mabayini ya ga ya ga laka jibril shi ne ke da gashi afirka mubin na gashi a sirratul muntaha wannan suna kenan gani bi da yawa malaika jibril kenan a wannan a wasu halayya ne na musamman haka mun karanta nan abinda ya tabbata nan ba shi ba malaiku ba ya sani ba ina wannan bawan Allah da nake ba labari wani mai ziyarar dan uwa na imani na addini wanda yace ya nake ba labari wani ya huta daga garin su zashi wani gari zuwa ziyarar wani dan uwan shi sai game da mala'ika a bakin garin a siffata mutane ya ce bawan Allah ina zuwa ce za ni wannan alƙarya mi za ka yi zan kai wani ɗan'uwa na ziyara kana da wani amfani ne da kake karewa zuwa game da ce a kurin alaka ce kur- na sace kun da Allah kurin na sace da Allah kurin yace to dama ni ma dan sako ne daga wajen Allah kaji Allah ya aiko ni in baka albishir dalilin san da kake ma wannan bawa nashi dan shi in baka labarin Allah iya sanka kaga nan haka in ka diba irin wa'annan mutane wanda aka jarrabawa da kuturu da makaho da mai albaras ko kaga wannan ya tabbata kaga mala'ika ne yazo ya ba wannan tambaya aka bashi wa kuma wannan da kina wannan suna zawwa lokaci amma wannan ganin su haka kaida ba ma ganin su sai a lokacin wannan lokacin Allah yake yake kebantawa kuma mu gansu a wata halitta daban ba halitta da Allah ya ba halitta da zanta suna canzawa iri-iri halitta iri-iri mun ce gashi wannan iya komawa wani cikin sahabbai diya iya za su diya kuma sahabi ne ina ganin shi na karshen rukunan imani da mala'iku a jumulce dai kenan za mu yarda imani da mala'iku a jumulce kenan Allah ya su halittu na mala'iku masu yawan gaske ya gaya mana wasu irin su jibril irin su mika'il israfil da malakul maut irin su kuma ya kibanta wasu aba kowa aiki shi wani kulawa da sako wani kulawa da ɗaukar rai wani kulawa da ruwa wani da duwatsu wani da gadin wuta wani da gadin aljanna ga sunan dai da masu kulawa da aikinka wanda bai rabuwa da kai na musamman tun dai gasar kenan daban daban shi ne shakkin tafsir a rabe a jumulce kuma a bayyane wannan su yi mala'iku muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu akan imani da su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته